نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الأشابي قوة الجمادة أولى جرى النبي صلى الله عليه وسلم dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da sha hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu karatunmu na goma kenan ko a cikin littafin jala'ul afham في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام صلى الله عليه وسلم إلى نظام تاشي wannan mun yi shi قال أبو بكر نظام نكسن shi قال أبو بكر الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي يا بدا في كتاب مسند عمر أتكلم للتابع musnad umar in aka ce musnad umar ana nufin hadisan da sayyidina umar ya rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da littafi da ya sanya mu suna musnad umar muna ganewa yace haddathani abdurrahman ibn al-mu'min abdurrahman dan al-mu'min ya ba mu labari ambana abu musa a menene alfarawi ko ko alghazwi ne alfazawi ne fa zayin ce ko to yace an bana abu musa alfazawi haddathana abu damra yace abu damra ya bamu labari an salamata ibn wardan daga salama dan wardan قال جي سميت انس بن مالك ناجى انس بن مالك يقول يناتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل صلى الله عليه وسلم يا فتاة ومعه عمر بن الخطاب تعالى دشي أقول سيدنا عمر بن الخطاب بإداوة دا قرية كود بوتا وحجارة دا كما دواتسو فوجده سيسا ميشي قد فرغ يا رجا يا قاري ووجده كما سيسابه شي ساجدا حالن kasancewa shi yayi sujada fi sharabatin a cikin wani kwari a cikin wani wato rami inda ruwa suke taruwa in ga damuna ne fatanaha umar sai sayyidina Umar ya dan ja baya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zakar alhaditha mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sujada ne ta duk wannan riwayar da muke sujada shukur ce manzon Allah yake can ne وذكر الحديث يا أنبتاء حديث حدثنا إمران بن موسى إمران بن موسى بام الأباري حدثنا ابن كاسب يتي دان كاسب يبام الأباري حدثنا أنس بن إياض Anas ɗan Iyad ya ba mu labari an salamata ibn Wardana daga salama ɗan Wardan haddathani Malik ibn Aus ibn al-Hadathan Malik ɗan Aus ɗan al-Hadathan ya ba mu labari an Umar daga sayyidina Umar wa haddathani Anas ibn Malik yace kuma Anas ɗan Malik ya ba mu labari in masaqahu sa'an nan ya kawo hadisin min hadithil mufaddal ومن حديث الفضيل الفضل ابن دكين daga hadisin al-fudail bin dukain ko al-fadl ibn dukain haddathana salamatu ibn wardan yace salama dan wardan ya ba mu labari samitu anas ibn malik naji anas dan malik wa malik ibn aus ibn al-hadathan kuma naji malik dan aus dan al-hadathan ya gaya mana wannan hadisi fa zakarahu sai ya faɗi hadisi وقال ابن شاهين مالا دن شاهين يجي حدثني العباس بن العباس ابن المغيرة عباس دن عباس دن المغيرة يبان الاباري يجي حدثنا عبيد الله بن ربيعة عبيد الله دن ربيعة يبان الاباري قال يجي سميت عبد الله بن شريك ناجي عبد الله دن شريك عن عاصم بن عبيد الله daga Asim dan Ubaidillah ibn Abdullah dan Abdullah dan ibn Asim ibn Abdullah dan Asim dan Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a dan daga Amir dan Rabi'a an Umar ibn al-Khattab daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan duk wanda yi mani salati guda daya sallallahu biha ashran Allah subhanahu wataala zai yi salati goma da me da salati dai din da yayi falyuqallil abdun ba'du saboda haka bawa ya karanta in yana so daga baya alayya kaina minas salati na yin salati a gare ni aw li yukthir ko kuma yawaita yin salati saboda haka manzala yana cewa wanda ya ga dama ya karanta wanda ya ga dama kuma ya da yawa in kai kaɗan Allah zai maka daidai yadda kai din in kai ɗaya Allah zai ma goma in nan ka tsaya shikenan in kai biyu Allah zai maka zai ma 20 in ka yi uku Allah zai ma talatin in ka yi hudu Allah zai ma arba'in in ka yi dari Allah zai ma dubu in ka yi dubu Allah zai ma dubu goma sauraka nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyuqallil abdun ba'du alayya min as-salati bayan haka to ya rage gabawa yayi mani salati dan kadan aw liyukthir ko kuma ya waita mani salati eh dai lokacin da dai kai salati Allah zai maka wannan hadisi ne mai kyau قال مالك حسن الرواه بن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان وأحمد وحسنه الألباني في تخريج فضل الصلاة إمام الألباني يأتي حديث نميكيا وأتكل للتابع وأتو تخريج بيان فلل صلى أكا النبي صلى الله عليه وسلم حديث نميكيا ومن حديث عمر أيوة لدى حديث عمر رضي الله عنه bilbabi a cikin baban da yake bayanin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma rawahu tirmidhi hadisin da imam tirmidhi ya rawaito fi jami'ihi a cikin littafin shi jami' ma'ana littafin shi da ake cewa sunan tirmidhi min hadithin nadr bin shumayl daga hadisin an-nadr dan shumayl an abi qurrat al-asadi daga abi qurra al-asadi عن سعيد بن المسيب دغ سيدنا المسيب عن عمر دغ سيدنا عمر رضي الله عنه قال يتي إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض للي الدعاء أنا داك تدئت تكان سمد كسا لا يسأل منه شيء ونعبدك تكين الدعاء بازيها وسمبا حتى تصلى wata tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam sai kai salati ga annabinka sallallahu alaihi wasallam hakaza rawahu mawqufan haka ya rawaito shi mawqufi ko dan mawqufi ne nan yace daga Umar Umar yace bai ce daga Umar manzon Allah ya ce ba kaga sallallahu alaihi wasallam mawqufi ne kenan amma kuma mai kyawu ne hadisi ne hadisi ne kyakkyawa saboda haka kenan wannan ma yana ƙara bayyana mana mahimmancin yin salati ga annabi sallallahu daga cikin wuraren da ake salati ga annabi addu'a wurin addu'a sai ka sa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ba du'a du'a da kai hawa take sama to idan baka yi salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai a tsaida ma addu'a kanan cikin sararin samaniya ta ta yawo ba ta shiga sama za a bar ta tsakanin ta tafi amma ba ta kai inda ya kamata ta kai ba kana yin salati sai a ida gusar da ita can wurin a ida kai ta can inda ake karba addu'a din laka idan mun zo addu'a mu bar cewa da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وكذلك رواه الإسماعيلي أكما مال الإسماعيلي يرويتوشي في مسند عمر أتكن مسند عمر من حديث النظر لقى حديث النظر أتم من هذا ما في سكادة قولنا قال يتي حدثا أخبرني الحسن شي إسماعيلي شي كيف أدونا مغانا يتي أخبرني الحسن حسن نيباني لاباري ma'ana malam hasan haddazana muhammad ibn qudama muhammad dan qudama ya ba mu labari wa ishaq ibn ibrahim da shi da ishaq dan ibrahim dukkan su sun gaya ma muqala suka ce akhbarana nadr suka ce nadr ya ba mu labari an abi qurra daga abu qurra samitu sa'id ibn al-musayyib naji sa'id dan al-musayyib ya kula yana cewa qala umar ibn al-khattabi Umar ɗan Khattabi radiyallahu anhu Allah shi ƙara masa yarda ya ce ma minim ri'in babu wani mutum muslimin musulmi ya ti da zai zuwa fada'an min al-ardi haka ne ko da zai zuwa wani sarari wani fili shine fada muna ganewa ko fada'an min al-ardi wani sarari wani fili daga cikin ƙasa wa yusalli bihi duha sai ya sallaci raka'o'i guda biyu ko ya sallaci sallar abin nan wallaha rakate ne raka'a biyu thumma yaqulu sa'annan ya ce Allahumma asbahtu abdaka ya Allah na tashi da safe ina bawanka asbatu da khaltu fi sabah shine ma'ana asbahtu kuma yana ɗauka asbatu shirtu kuntu na zamanto bawanka ala ahdika ina nan akan alkawarinka wa wa'adika ina nan dai akan alkawarinka ma'ana alkawarin da nayi da kai ya Allah in nazo duniya za na bauta maka ina nan kan shi domin dukkan mu mun yi alkawari da Allah subhanahu wa ta'ala cewa idan muka zo duniya za mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala muna ganewa ko idan muka zo duniya za mu bauta ma Allah Allah ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatihim ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ala anfusina an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin dukkan mu mun yi alkawari da Allah subhanahu wata'ala to duk wanda ya sallaci raka'a guda biyu na wallaha da safe bayan rana ta fito sa'annan ya faɗi wannan addu'a khalaqtani Allah kai ka halice ni walam aku shay'an alhali ban kasance komi ba mana da na yi zama babu ni ba labari na ba san ni ba ba san zuwa na ba kai kadai ka san da zuwa na Allah da ka kalice na Allah ta'ala ban kasance komi ba kamar yadda Allah ya ce halatti alalin sani hinun minar dari lam yakun shay'an mazkura mutum ya kasance wani lokaci ba komi ba ne da ake gayi ba da ranka ma ka zamanto ba komi ake gayi ba lokacin da kake jariri wa ke gayanka lokacin da kake karami wa ke ba san kowa ne ne kai ba sai ka tashi ka girma sa'an nan a zanke maganar ka bayan Allah ya baka wani makami yanzu kowa sai ya san ka dada wanda Allah ya rubuta ya san ka ko ba haka bane astaghfiruka li dhanbi Allah ina neman gafarar ka ga zunubi na mana Allah ka yabe mana zunubi na fa inni lalle ni qad arhaqatni dhunubi zunubaina sun rinjaye ni sun fi karfi na sun yi yawa muna ganewa ko wa haƙat bi kuma sun kewaye da ni illa an tagfiraha Allah sai in ka gafarta su to faghfirli Allah kai mana gafara ya rahmanu ya Allah mai rahma illa ghafara Allah lahu duk wanda ya wannan addu'a to sai Allah ya mashi gafara bi zalika al-maq'adi dhanbahu sai Allah ya gafarta mai zunubin shi a cikin wannan wurin zaman da ya tsaya yana yin addu'a wa in kana mitla zabadil bahri ko da ya kasance kamar yawan kumfan teku zunubin nashi to Allah zai yafe mishi amma na isnadi ne ba'ifi ɗana mala ya ce ba'ifi amma addu'a mai kyau ce addu'a ta dace mutum ya iya ta ya zagi addu'a da ita wa qala umar ibn al-khattabi sai na umar dan khattabi kuma ya ce radiyallahu anhu zukira li yace an bani labari ko an gaya mani ko an bata mani anna du'a lalle addu'a yakunu baina samai wal ard yana kasancewa tsakanin sama da ƙasa la yas'adu minhu shay'un babu wani abu na addu'a da yake takawa sama hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wa sallam sai ka yi salati ga ma'aikinka annabi sallallahu alaihi wasallam muna ganewa wannan irin wancan ne wanda ya gabata qala yace wa qala umar ibn al-khattab umar dan khattab yace zukira li an gaya mani annal a'mala cewa ayyuka tatabaha tana yin bi tana alfahari ayyukan da kai sallah azumi zakka hajji karatun qur'ani sadaka duk aikin da kai mai kyawu su ayyukan tsakanin suna haduwa suna kuri suna alfahari wata ƙulu sadaka sai sadaka ta ce ana afdalu kuma amma afdalu kunna ko? yawwa ta ce ni ce mafificin duk cikin ayyuka babu kamata wa ƙala ya ce ma min imri'in muslimin babu wani mutum musulmi ya tasaddaku da zai yin sadaka bi zaujaini min malihi da kala biyu daga cikin dukiyar shi illa tadaratuhu hajabatul janna sai masu tsaron aljanna sun jarab da wannan abin da ya bada qala isma'ili isma'ili yace الحديث الأول حديث نبركو في صلاة الضحى موقوف أتكم بيان صلى واللها وأن حديث موقوف وكذلك الصدقة أكما صدقة بزوجين من ماله da kala guda biyu nau'i biyu daga dukiyar shi mawqufin shi ma na hadisi mawqufi ne da magana sayyidina Umar ne wal baqi sawa sauran kuma duka daidai ne qultu nace yuridu bihi abin da yake nufi da shi anna haditha salati lalle hadisin da yake bayanin sallah wa haditha tubahil a'malu cewa ayyuka suna ainihi alfari yahtamilu raf'a wannan yana daukan yana iya zaman to marfu'i ne maganan ma'aiki ne wa yahtamilu alwaqfa kuma yana ya daukan tsayawa ala sawa akan daidai وقد روي حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجي للي أرويته حديث صلى صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن الحارث دقى حديث معاذ بن الحارث عن أبي قرة دقى أبو قرة موقوفا لكنه لا يثبت سيدي شو أن حديثي بيت بتع والموقوف أشبه mawqufi yayi kama da gaskiya da marfu'i wallahu alam Allah shine mafi sani hadithu Anas bin Malik hadithu Anas dan Malik kuma anhu almutaqaddim ko wanda ya gabata qadru ya min tariqin akhar an rawaito shi ta wata hanya ta daban qala at-tabarani malam tabarani yace tabarani shi yake da littattafai guda uku wanda ake ce al-ma'ajib akwai al-mu'jam al-kabir akwai al-mu'jam al-awsat akwai al-mu'jam as-saghir kowane cikin su kowane littafi yana dauke da wajen hadisi dubu goma guda uku guma guma tsohon malami ne ya kai shekara dubu bayan قال الطبراني إمام الطبراني يتي حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم إمام الأباري ابن يحيى أن يحيى بمصر أقسم مصر لو كسم منا مصر إمام الأباري حدثنا أمر بن الربيع بن طارق أمر بن الربيع بن طارق إمام الأباري شيكو بيت حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب إمام الأباري shi kuma ya ce haddasani ubaidullah ibn umar ya ce ubaidullah dan umar ya ba mu labari anil hakabi min utaiba anil hakami daga hakam ibn utaiba dan utaiba an ibrahim an-nakhai daga ibrahim an-nakhai anil aswadi daga aswad ibn yazid an umar ibn al-khattab daga umar dan khattab قال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته عمر بن الخطاب يا فتا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال يا فتا لحاجته domin bukatar shi falam yajid ahadan sai bai samu kowa ba yattabi'uhu da zaibin bayan shi ba fa faza umar sai sai na umar ya firgita ya tashi da gaugawa fa atahu sai yi ma nabi sallallahu alaihi wasallama bi mafharatin da ainihin abin kama ruwa buta ko wani abu min khalfihi daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam fa wajada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama sajidan fi sharaba sai zama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sujada fi sharabatin a cikin me a cikin rami a cikin kwari haka wa tanaha anhu sai ya dan yi nisa daga annabi sallallahu alaihi wasallam min khalfihi daga bayan annabi alaihi salatu wasallam hatta rafa annabi sallallahu alaihi wasallam rasahu har sai da manzo Allah ya dago kanshi yana ta jira manzo Allah ya sujada ne ta godiya ga Allah saboda an ce duk wanda ya mashi salati dai za a mai goma shine manzo Allah ya ji dadi ya sujada ya gode ma Allah wa qala asanta ya umar yace ka kyauta ya kai umar hina wajadtani sajida yayin da ka same ni ina sujada wata na haita hannu sai kai nesa da ni inna jibrila a ta ni faƙala lalle jibrila ya zo mani sai ya ce mani man salla alaika min ummatika wahidatan duk wanda ya maka salati ɗaya daga cikin al'ummarka sallallahu alaihi ashra Allah ta'ala zai yi mai salati goma wa rafa'ahu biha ashra darajatin da salatin nan ɗaya kuma Allah zai ɗaukaka mai daraja goma wannan da mun yi shi baya qala tabarani lam yarwihi imam tabarani yace bai rawaito shi ba an ubaidillahi bin umara daga ubaidillahi dan umar ubaidillahi dan uwan abdullahi dan umar illa yahya ibn ayyub sai dai yahya dan ayyuba tafarrada bihi amr bin tariq amr dan tariq ne ya kadaita da riwayar shi shi kadai ya rawaito shi sani na wurin Allah wannan su ne riwayoyin da malai yake ta kawo mu waɗanda suka zo da bayanin salati annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina Umar ya rawaito tare nan su ne muke ta karantawa sai yanzu suka kare hadithu Amir ibn Rabi'a hadisi na gaba shine hadisin Amir dan Rabi'a wa amma hadithu Amir ibn Rabi'a amma hadisin Amir dan Rabi'a fa qala Ahmadu fi musnadihi imamu Ahmad ya faɗa a cikin littafin shi musnad yace haddazana Muhammad ibn Ja'far yace Muhammad dan Ja'far ya ba mu labari wanda ake ce magundar abin nan lakabin shine al-ghun abin nan gundar ake ce mashi haddazana Shubatu Shuba ya ba mu labari ibn al-Hajjaj kenan an Asim ibn Ubaydillah daga Asim dan Ubaydillah kale yace samitu Abdullah ibn Rabi'a na ji Abdullahi dan Rabi'a yuhaddithu an abihi yana ba da labari daga baban shi shine Amir dan Rabi'a din qala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhdubu wa yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba yana cewa man salla alayya salatan duk wanda ya mani salati daya lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi mala'iku ba za su gushe ba suna ta mai salati ma salla alayya in dai yana mani salati da yin kai mala'iku sai su yi falyukallil abdun min dalika saboda haka kowane bawa ya karanta daga cikin yin salati gare ni aw liyukthir ko kuma ya yawaita kana yi mala'iku na yi kuma mahalicin kowa da kowa yana maka rawa ibn majah ibn majah ya rawaito an bukairi bin khalaf daga bukairi dan khalaf an khalid ibn al-harith daga khalid dan harith an shu'bata daga shu'ba rawahu abdul razzaq malai yace kuma abdul razzaq ya rawaito shi as-sanani kenan ana abdullahi bin umar al-amri daga abdullahi bin umar al-amri ana abdurrahman ibn al-qasim daga abdurrahman dan al-qasim babban almajirin imamu malik wanda yake da littafin al-mudawwar al-kubra da kake ji ana cewa tambayoyi ne yake ma imam malik imam malik na bada amsa haka aka rubuta littafin mudawwana ina shi ne ana abdullahi bin amir daga abdullahi dan amir ana bi daga baban shi wa lafzuhu lafazin shi man salla alayya salatan sallallahu alaihi duk wanda ya mani salati guda Allah zai mai salati ba a faɗi ko nawa ba fa akthiru saboda haka ku yawaita mani salati au aqillu ko kuma ku rage ku karanta in kuna son ku samu na Allah subhanahu wataala da yawa to ku mani da yawa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna wake wa asim ibn ubaydillah asim dan ubaydillah ibn asim ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mana jika sayyidina umar ne wa abdullah ibn umar al-amri in kana hadithuhuma fihi babu dhafi in ya kasance a cikin hadisin su su din akwai wani abu na rauni a ciki fa riwayatu hadha alhadith to riwayan wannan hadisin min hadainil wajhain almukhtalifain daga waɗannan fuskokin guda biyu masu bambanci da juna ya dulle yana nuni ala anna lahu aslan cewa lalle hadisin yana da asli wa hada la yanzilu an wasati darajati alhasani wannan hadisin kuma ba zai sauka daga mafificin mafi tsakaicin darajojin hadisi hasan ba wallahu alam kawai malam yana cewa mafi karancin darajar shi a ce mai hadisi ne hasan saraka shi ma dai ya tabbatar da abinda hadisan da suka gabata suka tabbatar kuma bai inganta ba ire-iren shi sun inganta ana fahimta ko malam ya ce hadisi na gaba shi ne hadisi abdurrahman ibn auf hadisi abdurrahman dan auf wa amma hadisu abdurrahman ibn auf amma hadisi abdurrahman dan auf fa qala al imam ahmad fi musnadihi shi ma imam ahmad ya faɗa a cikin musnad nashi yace haddathana abu salama abu salama ya ba mu labari shine wa mansur ibn salama mansur ɗan salama al-khuzai wa yunus da kuma yunus ƙala su biyun duka suka ce haddathana laifin laisu ya ba mu labari shine laisu ɗan sa'ad an yazid ibn al-had daga yazid ɗan al-had an amr ibn abi amr daga amr ɗan abi amr an abil huwairith daga abil huwairith an muhammad ibn jubair shi kuma daga muhammad dan jubair ibn mut'im dan mut'im shi kuma an abdurrahman ibn auf shi kuma ya rawaito shi daga abdurrahman dan auf kala yace faraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita fattabatuhu sai na bi shi hatta dakhala nakhlan har sai da ya shiga cikin wani rukuki na dabino mana wata gona ta dabinai ya shiga wurin fasajada sai sujada fa atala sujuda har ya tsawaita sujada ya dade yana sujada hatta khiftu har sai da naji tsoro au khashitu ko kuma sai da naji tsoron mana ko dai cewa hatta khiftu ko kuma cewa hatta khashitu ɗayan biyu ne shakkar rawi an ya kuna Allah qad tawaffahu aw qabidahu na ji tsoron ka ce Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi sujada bai taso ba qala yace fajitu anzur sai na zo in diba in gani muna ganewa sai na zo in diba in gani da ran annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya cika farafa rasa sai manzo Allah ya dago kai shi fa qala sai yace malaka ya abdurrahman yace me aka ya ka abdurrahman qala sai yace fa zakartu dhalika lahu sai na gaya masa haka qala sai yace fa qala sai yace inna jibril qala li lalle malaika jibril ya ce mani ala ubashiruka shin kana so in yi maka albishir in baka labari mai dadi inna Allah azza wa jalla ya ƙul lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka yana cewa man salla alaika sallaitu alaihi duk wanda ya maka salati sai na yi mashi salati wa man sallama alaika duk wanda ya maka sallama sallamtu alaihi shi ma sai na yi mai sallama wannan sahihi ne muna ganewa ku saboda duk wanda ya ma annabi alayhi salatu wassalamu salati Allah zai mishi duk wanda ya gaida manzo Allah kuma Allah zai gaida shi saboda girma annabi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na gaba yace haddathana Abu Sa'id maula bani Hashim Abu Sa'id wanda yake yantaccen bawa ne na bani Hashim ya ba mu labari haddathana Sulaiman ibn Bilal Sulaimanu dan Bilal ya bamu labari yace haddathana Amr bin Abi Amr Amr dan Abi Amr ya bamu labari an Abdul Wahid daga Abdul Wahid ibn Muhammad dan Muhammad ibn Abdurrahman dan Abdurrahman ibn Auf dan Auf an Abdurrahman ibn Auf shi kuma ya rawaito daga baban shi Abdurrahman dan Auf an abihi daga baban nashi an jaddihi daga kakan shi fa zakarahu sai ya faɗi hadisi وقال فيه يتي فسجدت لله شكرا من ذا الله يقول عليه صلى الله عليه وسلم يتي سينا فادي لي سجدا دنبو ديا ga Allah haka dai yayin da labari ya zo ma mai dadi sai ka fara kai sujada ka fara kai sujada in kana da alwala kai kuma ba ka da alwala kai saboda ba sallah bace sujada ce ta godiya ita kada yake a tashi ba karatu kake ba wani abu ba sadaka ko ba tsarki sai kai wa rawahu al-hakim kuma hakim ya rawaito shi al-mustadrak a cikin mustadrak min riwayati sulaiman bin bilal kuma daga riwayar sulaiman dan bilal an amr daga amr wa qala yace sahihul isnad yace hadisin ingantaccen hadisi ke gare shi isnadi warawa bin abin duniya ɗan abin duniya kuma shi ma ya ruwaito shi an yahya bin jafar shi ma ɗan abin duniya wani malami ne da aka nan da shekara dubu da suka wuce babban malami ne yana littattafai sun kai guda ɗari biyu kala kala littattafai masu kyau wanda da hadisai ne su ne na hadisi da yawa na gudun duniya na kyamar duniya na tsanar duniya duka su da rubuta yin da aka kalla ba sallah ba ce amma haddazana zaidu bin al-hubab tana yiwa farin ciki ma ya ruda ka baka san ina ne gabas nake ba a gani na farin cikin kaga sai ya sakamanci ma ina ne gabas ina ne yamma kai su da dai ka tuno kai bari ka fada ka gaida Allah tsara ka dai inda kai tayi amma dai dai yanda ake son sujada shine a kalli gabas wannan mustahabi ne cikin nan wurin a wurin sallah kuma sharadi ne duk wanda ya sallah da gangan bai kalli gabas ba ya da sallah in dai ka sani ka san gabas to baka da sallah amma sauran abubuwa kamar ta tilawa din da ka kalla yayi amma dai ana so ka kalli gabas ne saboda koyi da sallah حدثنا زيد بن الحباب يتي زيد بن الحباب يا باب الأباري أخبرني موسى Musa ba mu labari Ibn Ubaida dan Ubaida akhbarani Qais ibn Abdurrahman Qais ibn Abdurrahman ya ba mu labari Ibn Abi Sa'a Sa'a dan Abu Sa'a Sa'a an Sa'ad ibn Ibrahima daga Sa'ad dan Ibrahima an abihi daga baban shi an jaddihi daga kakan shi Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman dan Auf kale yace sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada fa aqala sai ya tsawaita ta fa qultu lahu fi dhalika sai na faɗa mai abinda na ji tsoro a cikin wannan waƙari sai ce inni sajattu hadhihi sajdata lalle ni nayi wannan sujadar shukran lillahi azza wa jalla dan godiya ga Allah subhanahu wataala fima ablani fi ummati cikin abin da Allah subhanahu wataala ya bada kyauta a cikin al'ummata fa inna man salla alayya salatan domin duk wanda ya mani salati daya sallallahu biya ashiran alayhi ashiran Allah ta'ala zai mai salati goma da salati daya wa Musa bin Ubaida Musa dan Ubaida din nan wa in kana fi hadithihi ba'd dhaf ko da yake a cikin hadisin shi akwai sashen rauni wa huwa shahidun to hadisin yana shaida ne ma takaddama ga abin da ya gabata ana yin mutum na sosai wa qala al mukhlis tunda dadewa manzo Allah tana nuna addu'a yake sallallahu alaihi wasallam wa qala al mukhlis malam mukhlis yace haddathana al baghawi baghawi ya ba mu labari yace haddathana usman ibn abi shayba usman dan abu shayba ya ba mu labari yace haddathana khalid ibn makhlad Khalid dan Makhlad ya bamu labari an Sulaiman ibn Bilal daga Sulaiman dan Bilal haddathana Amr ibn Abi Amr Amr dan Abi Amr ya bamu labari an Asim ibn Umar daga Asim dan Umar an Qatada daga Qatada an Abdul Wahid ibn Muhammad daga Abdul Wahid dan Muhammad ibn Abdurrahman ibn Auf dan Abdurrahman dan Auf أن النبي صلى الله عليه وسلم قال lalle annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce laƙiya ni jibrilu mala'ika jibril ya haɗu da ni wa bashara ni sai ya bani labari na bishara mai daɗi anna Allah azza wa jalla ya ƙul lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man salla alaika salatan duk wanda ya maka salati ɗaya sallaitu alaihi zan yi mashi salati wa man sallama alaika duk wanda ya maka sallama sallamtu alaihi sai na yi mashi sallama fa sajattu sai dai fadi dai sujada lidalika saboda naji wannan labarin sai hadisu ubay bin ka'ab wa amma hadisu ubay ibn ka'ab amma hadisin ubay dan ka'ab wa qala Abdulhamidi fi musnadihi sai Abdulhamid ya faɗa a cikin musnad na shi yace haddathana Qabisa ibn Uqba Qabisa dan Uqba ya ba mu labari yace haddathana Sufyan Sufyan ya ba mu labari an Abdullahi bin Muhammad bin Aqil daga Abdullahi dan Muhammad dan Aqil an Qufaili ibn Ubay daga Qufaili dan Ubay an ubayy bin kabin daga ubayy dan kabin kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza zaba rubu'ul layli idan ɗaya daga cikin hudun dare ya tafi kama sai ya tashi fa kala sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkurullah ku ambaci Allah subhanahu wataala uzkurullah ku ambaci Allah subhanahu wataala ja'atir rajifa mai girgiza ta zo tatba'uha radifa mai biyatta tana biyo bayanta kuma mai girgiza ita ce alkiyama idza zulzilatil ardu zilzalaha ja'a al-maut bima fihi kuma ga yana Allah subhanahu wataala yace yawma tarjufu rajifa tatba'uha radifa ja almautu mutuwa ta zo bima fihi da duk abin da ke cikinta ja almautu bima fihi mutuwa ta zo da abin da ke tare da ita mutuwa tana tare da abubuwa tana hidda ka daga duniya kuma tana ɗanɗana ma zahinta kuma tana sa ka shiga kabari ka yi kwanciyar da ba za ka ƙara tashi ba da ka mutuwa kuma in ta zo shi kenan haka ne ko? yawwa idan ta zo to babu wani abu da zai iya kare maka ita kuma kenan sai an yi ta ba magani da ka sai mutum ya shirya da ta zo ka zamanto cikin shiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka qala ubay bin kab ubay dan kab yace qultu nace ya rasulullah ya maiki Allah inni uktiru salata alayka lalle ni ina yawaita salati a gare ka fa kam aj'alu laka min salati nawa ne zan sanya maka daga cikin salati na qala yace ma shi ta abinda kake so qultu sai nace ar-rubu' in sa ma ɗaya daga cikin kashi hudu ƙala ya ce ma shi ta abin da kake so wa in zitta fa huwa khairun in ka ƙara to kuma shi alheri ne qultu na ce an nis ko in sa ma rabi ƙala sai ya ce ma shi ta yadda kake so wa in zitta fa huwa khair in ka ƙara kuma alheri ne qultu sai na ce as-thuluthaini ko in sa ma wato ɗaya daga cikin uku biyu daga cikin abin nan ɗaya daga cikin uku kala yace ma shi ta abin da ka so wa in zitta in ka kara fa wa kai kala yace aj'alu laka ko in sanya maka ko kuma aj'alu laka salati kullaha zan sanya maka salati na duka gaba ɗaya ma ma'ana kullun salati zan zan yi kowane lokaci salati zan Ƙala sai manzo Allah ya ce mai sallallahu alaihi wasallam idan to in kai man salati kullun dindindin baka da aiki sai salati gare ni tukfa ammuka damuwarka da bakin cikinka duk za a dauke maka shi za ka ka dage da yin salati ga manzo Allah insha Allah ba za ka zama cikin damuwa ba ba za ka zama cikin bacin rai ba kai dai ba sai ranka ya bace kai ba kai dai kai riga kai wanda ya fi magani kullum kai insha Allah za ka rabu da mi za ka rabu da bakin ciki duk bakin cikin da muke ciki ya rashin ba mai ba mai salati ne ga annabi wa yughfar laka dhanbuka kuma in ka dage kana yi mani salati to za a gafarta masu nubinka kaji fa'idodi daga cikin fa'idodin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam salati annabi na maganin takaici da bakin ciki da bacin rai da damuwa insha Allah in kana yi ko ba ka da komi za ka zan kijin daɗi cikin rayuwarka wa akhrajahu tirmidhi imam tirmidhi ma fitar da shi ana hannadi daga hannad an qabisata daga qabisa bihi da wannan isnadin wa akhrajahu al-imam ahmad fil musnad imam ahmad ma ya rawaito shi a cikin musnad an waki'in daga waki an sufiyana daga sufiyana bihi da shi wa akhrajahu al-hakim imam al-hakim ma ya fitar da shi fil mustadrak a cikin mustadrak wa qala at-tirmidhi imam at-tirmidhi yace hadithun hasanun sahih yace hadisi ne mai kyau kuma ingantacce ne wa abdullah ibn muhammad ibn aqil abdullah dan muhammad dan aqil din nan ihtajja bi la'immatul kibar manya manyan malamai sun yi hujja da shi a wurin karba hadisin shi kal humaidi kamar babban malami al humaidi wa ahmad kamar imam ahmad wa ishaqa kamar ishaqa wa ali ibn al madini da kuma ali ibn al madini malamin bukhari duk malamin bukhari ma ne wa tirmidhi da imam tirmidhi tirmidhi kuma almajirin bukhari ne wa ghairihim kuma da waninsu والترمذي يصحح هذه الترجمة إمام الترمذي ينا إنغن تونا الترجمة إن تارة ونلوكتي يتي صحيح ويحسنها تارة ونلوكتي كما يتي حسن لأنن دي آدم ياتي حسن صحيح wasu ila shaikhuna mai littafi ibn al-qayyim yace an tambayi malamin mu abul abbas baban abbas ibn taymiya dan taymiya rahimahullah an tafsir hadha al-hadith dangane da tafsirin wannan hadisi menene ma'anar shi fa qala sai yace kana li ubayy bin kabin du'a'un Ubay dan Kabi ya kasance yana da wata addu'a ya da'u bihi li nafsihi yana yin addu'a ga kanshi da wannan addu'a. Mana yana da wani salo na addu'a da yake roƙon Allah, na yi na musamman. Misalin Nabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya tambaya Nabi sallallahu Alaihi wasallam hal ya ja'ala lahu minhu rubu'ahu ko yana iya sanya mashi daga addu'a ɗin rubu'in addu'a ɗaya daga cikin hudun addu'a ɗin. salatan alaihi yin salati ga annabi malana lokacin da yake kadaita ya ta roƙon Allah ya ta addu'a yace to ko wannan addu'a tashi da yake yi yana iya ɗaya daga cikin hudunta ya yi salati ga annabi kuna ganewa wannan fahimta ibnu taymiya fa qala sai yace in zitta fa huwa khairul laka in ka kara to alheri ne gare ka fa qala sai yace lahun nisf sai gaya mai to rabi ba wa kala yace in zitta fa huwa khairul laka in ka kara shi ne mafi alheri gare ka ila an kala har inda ubay dan kabe yace aj'alu laka salati kullaha zan sanya maka salati na gaba daya ai aj'alu du'a'i kullahu salatan alayka gaba daya mami gaba daya addu'a ta zan mera ta salati ne gare ka addu'a ma bari zani in koma ina maka salati shi ne ba nan wannan muna ganewa addu'a tana da mahimmanci Allah yana son bawa ya zanke roƙon shi to in wani abu na alkhairi ya ɗauke ma hankali daga roƙon Allah to Allah yana son haka kamar salati kai to salati ba ma kana lokacin tsaya ka ce Allah a bani Allah ta'ala zai biya ma bukatunka hadisi ya zo sai da hadisi ne mai rauni manzala sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda karatun alqur'ani ya shagaltar da shi daga roƙona da kirana zan ba shi fiye da abin da nake ba masu kirana suna roƙona karatun Qur'ani kai kai ba ma kana dama in ka sauka ko ka ga wani ko ka kare zaka dan huta ka ce Allah ka kawai hankalinka ya do to sai Allah ya baka fiye da abinda masu addu'a suke cewa ba su shine mai mai shatibiya yace wa man shagala alqur'anu anhu lisanahu yanal ajra khairi dhakirin mukammala duk wanda wato karatu alkur'ani ya ɗauke mai hankali daga roƙon Allah subhanahu wata'ala to zai samu biye da masu roƙon Allah ake ba za a ba shi biye da abin da ake ba masu roƙon Allah masu addu'a to haka in salatin manzala ya ɗauke maka hankali gaba ɗaya ma kace ka bar addu'a salati za ka yi ta zabga ma annabi alaihi salatu wassalam to shikenan Allah zai yayi maka duk duk matsalolinka gaba ɗaya zai biya maka duk bukatunka zai gafarta ma duk zunubinka ba tare da ka ce Allah ba ni ba Allah ka yaye mana ba saboda bi ka mai da addu'a ka gaba ɗaya salati ga manzon Allah mun gane wannan qala yace idan kenan in dai kai haka nan tukfa hammuka damuwar ka za a yayi maka ita wa yufar laka dhanbuka zunubin kama za a gabarta maka li'anna man sallala ala nabi sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya manzo Allah salati salatan sallallahu alaihi biha shara Allah zai mai salati goma da salati daidai wa man sallallahu alaihi duk wanda Allah ya yi mashi salati fa kaffahu ham kafahu hammahu to Allah zai yayi mai damu shi wa ghafara lahu dhanbahu kuma Allah zai gafarta mai zunubin shi hada ma'ana kalamihi wannan shine ma'anan maganar ابن تيمية رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم إنما كما لا ندري الله كما لا ندري كسكوري الله كيابي وانا الله كسوام جارة نعم أنا تنبيه كما تعبر كرم أتدعم na'am Allah Allah ya ba su lafiya Allah ka yaye mana duk bukatun mu gaba daya irin wannan tambayar ka ko an baka ita ka ƙara karanta ta a yi tambaya ce wai sallar gawa dole sai an mata arwalla sai irin tambaya ce wannan Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yayi mana matsalolin mu gaba da ya Allah Allah ka samu cika da imani Allah ka rawa mana asiri Allah ka kawo mana karshen wahala gaba da ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan ba shi tun da